الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتشن جمعة 22 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 30 daidai ga watan 11 shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah kare shi ja zamanin shi Salih ibn Fawzan al-Fawzan a yau insha Allah zai kasance darasin mu na 13 kenan a cikin wannan littafi a satin da ya gabata muna cikin babin da ke bayani game da abin da ya shafi gabatar da wani nau'i na ibada ko bauta da bakance da kyaututtuka da akan kai wurin da aka kaddara wurin ziyara ne ko kuma makabarta da hukuncin girmama su a cikin musulunci a daidai inda muka tsaya inda malam ke cewa hafizahullah qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقوق وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا na'am فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد ويسمونها مشاهد ويسمونها مشاهد نعم مضاف مضافات لبيوت الله مضاهاة لبيوت الله مضاهاة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السجود عليها نعم.
وهؤلاء يوقف- يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها نعم ونهى أن تتخذ عيدا أن تتخذ.
وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك نعم.
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي عن أبي الحياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي ألا بن أبي طالب.
أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله الله صلى عليه الله وسلم.
عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها نعم ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي صحيحه وفي صحيحه أيضا عن ثم- عن ثمامة بن الشفي قال كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر فأمر فأمر فضالة بق- بقبره فقالت فصفي فأمر فضالة بقبره فصفي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها نعم
وهؤلاء ماذا؟
لا يبالغون مخالفة هذين الحديثين
malam ke cewa qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah babban malamin nan ibn al-qayyim Allah ji kanshi da rahama yake cewa wa man jama'a baina sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil qubur wa ma amara bihi wa ma naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aktharu an-nas al-yawm رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا ابن القيم يتشي دوان دي حدا tsakankanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi kabarrai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi furu da shi ko yayi hani da shi da irin abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai bisa abin da ya shafi lamarin kabarai da abin da kuma mafi yawan mutane suke a yau zai ga ɗayan kishiya ɗaya ne zai ga ɗayan yana warware ɗaya ta yadda ba za su haɗu ba har abada ina fatan kun fahimci magana shi ya ce wannan yana magana ne shi ibn al-qayyim a zamanin shi yadda al'amurra suka cakuɗe aka juya haƙa'iƙ aka ba su wata ma'ana ta daban wadda ba ita ba manzan Allah salasan ya bar al'umma a kai ya ce idan ka haɗa abinda manzan Allah salasan ya baro na sunna shi game da abin da ya shahi hukumcin kabarrai da yadda ya kamata a mu'amalci kabarrai da yadda ya kamata a yi wurin gina su da yadda ya bar sahabban shi a kai da yadda kuma al'umma mafi yawa suke a yau zamanin shafa ya ce za ka ga al'amuran kishiyoyin juna ne ba su haɗuwa gudan na warware ɗaya bi ma'ana sun kawo canje-canje sun shigar da wasu abubuwan da babu su a cikin addini sun masanya addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baro al'ummar shi akan hanya mafi daidaito ya bar su akan tsari na addini game da abin da shahi kabarai ya hana daga su ya hana kunna fitullu a cikin su ya hana ababe da dama sai zamanto mutane suna yin abin da annabi ya hana shine suke aikata shi yasa yace zaka ga abin da suke yi ya warware abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya bar sahabban shi akai wannan a zamanin shifa ina da a ce ya isko zamanin mu yanzu kaga zai gama maki kenan malaci fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ila alqubur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin salla a makabarta wa haula yusalluna indaha su kuma zaka ga suna salla a makabarta kaga wannan ai warware magana wace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zaka ga su kuma sun rike makabartu a matsayin mi masallatai wurin yin salla wa naha an ittikhadha masajid manzala salasan ya hana a riƙi makabartu a matsayin masallatai wa ha'ula yabnuna alaiha almasajid su kuma zaka ga suna gina masallatai a makabarta wa yusammunaha mashahid zaka ga suna ce ma wannan wuraren nasu mashahid mahada ta al'umma ta mutane mala yace mudahatan li buyutillah suna yin haka ne dan kwaikwayon dakunan Allah maɗaukakin sarki wanda ka san yadda ka'aba take cika a lokacin musim idan ya zo na hajji ko kuma aikin umara kaga da take ɗauka al'umma ta mutane wanda babban mashhad ne abun mamaki yadda al'umma suke rututu suna zuwa can don girmama Allah maɗaukakin sarki za ka ga su ma suna da wasu wurare da suka keɓance suna ce musu mashahid mahalarta da mahaɗa ta mutane ونهى عن عقاد السروج عليها manzo Allah sallallahu ya hana kunna fitullu a cikin makabartu wa haula yuqifuna alwuquf ala iqad alqanadil alaiha zaka ga su kuma suna aje waqafi suna aje dukiya a matsayin waqafi da za a dinga kunna fitullu a cikin makabarta walaha an tuttakhadha idan manzo Allah sallallahu alaihi ya hana a rike makabarta a matsayin idi wa haula yattakhidunaha a'yadan su kuma zaka ga sun rike makabarta a matsayin wurin idi gaba daya wa manasik da wurin bautar su wa yajtami'una laha kashtima'ihim lil'id aw akthar zaka ga suna haduwa a makwantai irin haduwar su yayin sallar idi ko kuma fiye da haka وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع, ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شف عن ثمامة بن الشفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها ابن القيم يتي ذاك suna wuce iyaka wurin daga kabari alhalin manzon Allah ya hana haka kamar yadda imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin shi daga abil hayyaj al-asadi qala yace qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib ya ce da ni ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin bazan aike ka ba irin aiken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni akan shi ba zan tura ka ba wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni akan shi ba Allah tad'a suratan illa tamastaha shine kada ka yarda ka bar wata sura gunki ko butun butun na mutum ko na wani abu mai rai illa tamastaha face sai ka shafe ta ko ka karya ta wala qabran mushrifan illa sawaitahu haka kada ka bar wani kabari da aka ɗaukaka shi yayi tsawo sai ka daidaita shi ya dawo daidai wannan shine foran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da shahi kabarai gaba daya kada a wuce a wuce iyaka wurin daga kabari shibra ake yi wurin tsawon shi kai zamanto an daga shi sosai bale kuma wanda za su yi gini akan shi ko ai masallaci akan shi kaga wannan duk mubalaga ce da ƙetare haddi da iyaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da abin da ya shafi kabarai wa fi sahihihi aidan haka hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim hadisin thumama ibn shufai qala yace kunna ma'a fudalah ibn ubayd bi ard rum yace mun kasance tare da wani babban mutum da ake ce mishi fudala ibn ubayd a ƙasar rum ƙasar rumawa kenan birudis a cikin wata jiha da ake ce mata rudis fatuwufiya sahibun lana sai ɗaya daga cikin abokanan tafiya mu yaras fa'amara fudalatu bi qabrihi fasuwiya sai fudala ya ce a yi kabarin shi kuma idan an yi kabarin shi a daidaita shi kada a wuce iyaka a wuce inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ثم قال da aka daidaita kabarin aka yi shi daidai sai ya ce musu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki tsira da mace Allah sallallahu tabbata a gare shi da iyallan gidan shi yana cewa ko ya amuru bi taswiyatiha yana fori da cewa a daidaita kabarai a yi su daidai kada a yi babban kabari saboda fitina kar a zo a yi shi da ginin siminti kar a zo a yi shi ya fi sauran kabarin 'yan uwan shi tsawo ko girma ko a zo a gina wani ɗaki a kan shi saboda hakan zai ja jahilai zuwa ga bauta mishi a wata rana da ka isko kabari tsakankanin kabarai wanga ya fi su girma an yi kubba a kan shi farkon abin da zai dira a cikin zuciyar jahili zai tabbata cewa wannan kabarin yana da miza akan sauran kabarbaran da ke cikin wannan makwanta zai ga cewa yana da wani matsayi wataƙila wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah ko ko wani ne dai mai matsayi a wurin ubangiji hakan zai sa shi zuwa ga roƙon wannan waliyin kamar yadda abin ke faruwa a wannan lokacin da muke ciki mala cewa ha'ula yubalighuna fi mukhalafati hadhain alhadithain zaka ga su sun kai matuƙa wurin saba ma waɗannan hadisan wanda ku shakka babu hakan nan alhamdulillah hakan yana da karamci babbar kubbar da muka sani shahararra ita ce wadda take albamba sai kuma kabarbaran da suke babban masallaci mai tarihi na garin agaras wanda duk wanda ke zuwa can zai ga idan ya hau mataki na farko a inda ake hawa babba hasumiya zai ga wani allo da aka yi yana dibin alƙibla daidai shigan mutum guda wanda a bayan allon nan makwantai ne ke ciki kuma nan wurin tsayawa ne don kai addu'a magana manzo Allah ta zo ko bata zo ba kage ya tabbata daidai shigan mutum guda ne an yi shi da sifa allo za ga mutane an yi layi ɗaya bayan ɗaya wanga ya shiga ya fito ya ba wanga wanga ya shiga ya fito ya ba wanga kai ka ce babu wani wuri da za ka ɗaga hannunka Allah ya karɓi bukata ka sai a wannan wurin duk a masallacin to kaga wannan ita ce fitina tun wani na zo wa yana roƙon Allah a wurin in ya leƙa ya gama kwantai shi kenan sai ya dinga roƙon waɗannan makwanta ko ko ya kaddara cewa idan ba nan ka zo ka roƙi Allah ba ba zai karɓi addu'a ka ba wanda kaga wannan ƙage ne da yin ƙarya ga Allah madaukakin sarki to amma zaka samu ƙasashen larabawa da ƙasashen da bid'o'i suka yawa a ciki ana yawaita irin ga ayyukan zaga idan wani mutum ya mutu mai makana mai matsayi wali da ake tsammanin wali ne ko wani shehi daga cikin shehunan dariƙa in ya mutu zaka ga an je an zayyane kabarin shi an mushi ado an yi kubbayare a kan shi kubba irin wanga abin na masallaci gane kun kunura da shi shine alqubba wanga ramin da baya da wani amfani a masallaci da ake yin shi baya da wani fa'ida to zaka ga an zo an yi irin shi akan kabari dan a bambance wannan kabarin da sauran makwantan da ke cikin a wannan makabarta a nuna cewa wannan waliyi ne wasu ma aka rubuta sunayensu waliyi wane shahidi wane waliyi wane shahidi wane a dukkan kubba daga ciki kuma za a zayyana kabarin shi a ade shi a yi shi a matsayin dare shi a gyara shi yadda ka san wani gado haka za a zo a zayyana shi a kashe kuɗi masu yawa a ciki don mutane su zo suna tabarruki da wannan kabar wani zai zo ya shafi wannan kabar ya shafa a jikin shi wani zai zo ya duka nan yana kuka yana kai bukatocin shi zuwa ga wannan mamacin don ya biya mishi bukatun shi da kaga kasashen laraba abin farcaka ya yawa nan in ka zo cota nan ma muna da shi na cota haka aka mishi duk wanda ya halarci cota zai ga haka nan haka aka mishi kabarin shi zaka yi mamaki idan ka shi haka idan ka je sakkwato garin shehu haka shi ma aka yi kabarin shi da irin wannan sifa ana zuwa ana bauta mishi kuma bayan Allah madaukakin sarki Allah kiyaye sai ya ce ويرفعونها عن الأرض كالميت ويعقدون عليها القباب إلى قباب.
مطار. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما وقصده من تقدم.
النهي نعم عما تقدم فيه القبور.
ذكره في القبور عما تقدم ذكره ذكره في القبور ذكره في القبور ذكر زمن فاعل نعم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره ثم أخذ يذكر تلك المفاسد يذكر تلك ثم الم...
أخذ يذكر تلك المفاسد إلى أن قال ومنها أن الذي شرعه النبي صلى النبي صلى الله نبي.
النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآ- تذكر الآخرة تذكر ال... تذكر الآخرة والإحسان إلى تذكر الآخرة والإحسان إلى الوصول وبالدعاء له والترحم عليه والاستغفار والسؤال العافية له na'am mala yace zaka ga an bid'a sun saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman sabo cikin wannan hadisan da aka ambata na hana daga kaburrai da kuma daidaita su yace zaka ga su suna daga su akan ƙasa kamar dakuna wa yaqiduna alaiha alqibab kuma suna gina qubba akan su ila an qala zuwa inda ibn ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa fanzur ila hadha at-tabayun al-azim bayna ma shar'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu min an-nahy amma taqaddama dhikruhu fil qubur wa bayna ma shar'ahu ha'ula'i wa qasaduhu yace kai dubi ya kai mai kallo ko mai karatu game da wannan abin wannan bambancin mai girma tsakankanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kuma ya nufata da tsakankanin abinda su ƴan bid'a suka shar'anta ma kansu kuma suka nufaci shi akwai bambanci mai girma tsakankanin su wala raiba anna fi dhalika min al-mafasid ma ya'juzu al-'abdu 'an an hasrihi ibn al-qayyim yace ko shakka babu a cikin yin ayyukan ga da suke na bid'o'i da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai banna mai yawa ta yadda bawa ba zai iya kididdige irin bannar da ke faruwa ba a irin wannan aiki da suke aikatawa ثم أخذ يذكر تلك المفاسد سنة ابن القيم يتشغب ينا بيّن إرن ونن بنادة كفاروا أمك أبرتا إلى أن قال يزوى إنديتي ومنها أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له ابن القيم يتشي كساني تشيوى manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya shar'anta ziyara ne a makabarta ko kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya shar'anta yayin da za a je ziyara kabarai kawai tuna lahira ne bi ma'ana hadafi da maksudin zuwa makabarta don ziyarar wanda ke can na farko wa'azi akan ka kai mai rayuwa cewa nan ne makomarka yau da gobe dai za ta zo lokacin ka ya kare kuma nan za a kawo ka ƙarshen ka nan ne kenan kaga zuwa makabarta ka ziyarci wanda suka mutu a can matsayin nasiha ce da tunatarwa akan wanda ya je ziyarar wurin wannan shine makasudi na farko sannan kuma sai kasance kyautatawa ne game da wanda ka ziyara na mamaci a can ta hanyar yi mishi addu'a da neman masa rahama Ubangiji da neman masa gafara da kuma roƙa masa afiya yayin da kashi kaga maksudi guda biyu ne na farko ka wa'aztu kai da kaje makabarta ka ɗauki nan izina kaga ga sunan makwantai mutum ya hi a ƙilga duba bai kwance ba bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka ba bambanci tsakanin mace namiji ko yaro da babba ga sunan zube kowa yana girbanta abin da ya riga ya aikata ka in ya mutu na biyu ka roƙa musu Allah idan ka shi Allah ka musu rahama ka gafarta musu kaga kana neman musu alkhairi ina fata mun gane wannan shine babban makasudin ziyara a makabarta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana haka fa yakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ila almayyit sai kasance shi wanda zai je ziyara ya kyautata ma kansa da farko ta hanyar wa'aztar da kanshi kuma na biyu ya kyautata ma wanda ya iske can matattu a makabarta fa qalaba ha'ula'il mushrikuna al'amr sai mushrikai suka canza al'amarin suka juye shi sabanin yadda yake akan asalin shi wa akasu dina suka juya addini wa ja'alul maqsuda bi ziyara ash-shirk bil mayyit sai suka mayar da makasudin ziyara a makabarta shine yin shirka da mamaci wa du'aihi wa du'ai bihi wa su'ali hawaijihim wastinzali al-qurbati minhu sai suka mai da ziyara a makabarta shine yin shirka da mamaci ta hanyar roƙon shi kuma bayan Allah ko kuma roƙo dan shi ko da shi ko kuma tambaye wasu buƙatocinsu ko kuma ije musu wasu matsaloli da suke fama da su wa nasrihi lahum alal a'da ko kuma su nemi shi mamacin ya taimake su game da makiyansu ko kuma abokanan adawarsu wa nahwi zalika da abin da ke kama da haka kaga wannan shi ke faruwa a yau hakika maimakon ka je makabarta ka ɗauki wa'azi ka yi mamata addu'a sai ka je don ka roƙe su koma bayan Allah kana ƙudurin cewa za su amfani ka alhalin wanda ya mutu ya yi buƙatuwa zuwa ga kai mamaci sama da kai da kake buƙata zuwa gare shi bai iya amfana maka komai saboda shi tashi ta ƙare ya tafi zuwa ga sakamakon ubangiji shi kai da ke raye wurin ka yake tsammanin ka nema masa gafara ka amfane sa da addu'a ka kai ba wai ka je ba shi ka roke shi kuma bayan Allah dan ya biya maka bukatocin ka na rayuwa kaga wannan shike faruwa yanzu wanda hakan shirka ne ka je ka sa kabari gaba kana roƙon shi kuma bayan Allah malaci fasaru musiina ila anfusihim وإلى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له sai kasance masu ziyara a yau sun munana ma kansu da farko sannan sun munana ma shi mamacin da suka je ziyara a wurin shi kai ba da komai ba ya kasance sun haramta mishi albarka addu'ar da Allah ya shar'anta idan an ji a mishi kaga ya isa a matsayin munanawa yana jira idan ka je ka mishi addu'a ka roƙa masa gafara ka roƙa masa rahama ubangiji sai ka je kana roƙon shi kuma bayan Allah kaga ka munana ma kanka ta hanyar yin shirka da Allah sannan kuma ka cutar da wanda ka je ziyara a wurin shi kuma baka amfani shi da komai ba ka haramta mishi albarka addu'a da aka ce ayi yayin da aka je makabarta malaci wa bihadha yattadhihu anna taqdima an-nuzur wal qarabin lil mazarat shirkun akbar da haka zai bayyana karrar cewa gabatar da bakanci da kuma wani nau'i na ibada ga wa'anda ake zuwa ziyara wurinsu ko kuma wuraren da aka ayyana don aje ziyara shirkun akbar yin haka shirka ce babba da ke fitar da ma'abucinta daga barin musulunci sababuhu mukhalafati hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajibu an takuna alaiha alqubur kuma sababin haka shine saba ma shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin halin da ya kasance ko kuma cikin halin da da ya wajaba ya kasance ziyara makabarta ta zamanto akai saba yin haka shine babban sababin mutane su afka a cikin shirka da sun bi shiryen manzon Allah game da ziyarar kabari da abin da ya wajaba a yi yayin da aka je makabarta da ba su samu kansu ba a cikin shirka babba manzo Allah sallallahu yayi furu da aje ziyarar makabarta idan kuma an je ya karantar da musulmi za su faɗa da farko ka musu sallama ka nuna cewa lalle mu ma nan gaba insha Allah za mu zo mu riske ku a wannan wurin sannan kuma muna roƙon Allah da mu da ku muna nema muku afiya shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yanda aka je makabarta to kenan kaga sababin da yasa mutane suka afka cikin babbar shirka shine saba ma shiryen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin da ya wajaba ya kasance masu ziyara sun je ziyara a makabarta min adamin bina'i alaiha ta hanya hana yin gini akan makabarta wa iqamat wa iqamat almasajid alaiha da tsayar da masallatu a wurin li'annaha lamma buniyat alaiha alqibab wa qimat hawlaha almasajid wal mazarat ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون malace zayen da aka tsayar da masallatai akan makabarta ko kuma aka gina kubbari akan kabari aka zo aka tsayar da masallatu a ciki da wurin sallah da wurin ziyara to jahilai za su zaton cewa wanda ke binna a wurin suna amfani ko kuma su cutar za su yi amfani ka game da abin da kake nema ko kuma su kare ka dangane da abin da kake jin tsoro ya faru a kanka ko kuma ya riga ya faru a kanka wa annahum yughithuna man istaghatha bihim kuma jahilai za su zaton cewa lalle na kwance a cikin makwantan nan yughithuna man istaghatha bihim za su iya tallafa ma wanda ya nemi tallafi a wurin su kenan za su iya ceton wanda ya wanda ya je wurin su yana neman haka wa yaqduna hawaija man iltaja ilaihim kuma za su iya biyan bukatun duk wanda ya fake da su ya je wurin su dan neman bukatun shi faqaddamu lahu an-nuzur wal qarabin dalilin haka yasa sai suke gabatar da bakance da kuma wasu nau'ika na ibada a wurin wanda kaga hakan shi yasa suka buka a cikin shirka da kafirci hatta sarat awsanan tu'badu min dunillah har sai da ya kasance wannan makwantan sun kasance ababen bauta da ake bauta ma koma bayan Allah wanda bana kamar yadda aka ba da labari wancan satin kun ga wani wanda ya koro shanu masu yawa wanda Allah kaɗai ya san adadin su ya tura su can cota a yi maulidi da su wanda shanu dubabi ne inda ba ƙarya bace a cikin intanet an sha watsawa kamar irin wazab da sauransu haka ya tura bakance ko kuma hadaya kyauta zuwa ga kabarin shehu aje can a yanka su dan maulidi a wannan irin shi duk bai dace ba shirka ne wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad da hakikan manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya ce ya ubangiji la taj'al qabri wathanan yu'bad kad ka mai da kabari na wani abun bauta da za a dinga bauta mishi koma bayan Allah wa ma da'a bi hadha ad-du'a illa li annahu sayahsulu shay'un min dhalika fi ghairi qabrihi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai irin wannan addu'a ba sai dai cewa lalle hakan zai faru akan kabarin wasu daga cikin mutane ba kabarin shi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ji tsoro ya roƙa ma kanshi Allah cewa ya Allah kada ka mai da kabarina wani abun bauta ko gunki da za a dinga bauta masa kuma bayan Allah amma qabruhu faqad hamahu Allah malaci amma kabarin ko wa qad hasala fi kathir min min biladil islam saboda hakan ya faru so da dama a cikin garuruwan musulmi kaga an rike kabarin wani shehu ana bauta mishi kuma bayan Allah nan ma muna roƙon Allah ya kare mu a cikin wannan gari na Agadas so da akwai yiwa irin haka ta faru garin Agadas so da babban shehun garin ga wanda aka yi Madina shi a ƙarshen garin Agadas an ɗebi fili mai yawa irin su idan suka tashi mutuwa kayan su mutu ma sukan yi kabarin su su nuna inda za a binne su da kuma kaga suna nuna inda za a binne su za a zo a binne su a wurin a kawata wurin sai kaga ana bautata musu kuma bayan Allah wannan kaga hadari ne tun yanzu mutane su farga su fadaka su gano haka kuma su dinga ma junan su nasiha game da irin wannan al'amuran saboda muna jin tsoron haka zai faru Allah kiyashe mu kare mala ce amma qabruhu faqad hamahu Allah amma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi bibarakati du'a'ihi sallallahu alaihi wasallama da albarka addu'an manzon Allah tsira da mutane su tabbata gare shi ya roki ubangiji Allah ya kare kabarin shi kai zamanto wani abun bauta da za a dinga bauta ma kuma bayan Allah kuma Allah ya karba addu'ar shi wa in kana qad yahsulu fi masjidihi shay'un min al-mukhalafat min ba'd al-juhal aw al-kharrafi aw aw al-kharrafin ko kharrafiyin malace ko da dai yana yiwa ya faru a cikin masallacin manzo Allah sallallahu wani abu na sabo wanda ke faruwa daga shashin wasu jahilai ko kuma wawaye lakinnahum la yaqdiruna ala alwusul ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba za su samu iko ba ta yadda za su isa akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana san mutane da ke zuwa can suna mukhalafa daga nan da wasu kasashen waje da dama sukan je ziyara a masallacin manzan Allah da nihin su yi shirka ko su yi kafirci kuma bayan Allah wanda su a wurinsu ba kafirci bane ba shirka bane imani ne addini ne wanda kuma a mahangan musulunci shirka ne za su je su roƙi manzan Allah sallallahu alaihi bukatunsu kaga ana kare su ana tare su suna cewa sai sun isa kan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nihin su shafa su shafa a jikinsu da nihin su je su yi kururuwa su gai bukatocinsu da matsalolin da suke fama da su da kaga hakan shirka ne amma Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin shi ba a samun damar yin haka shi yasa galibi an bida suka je aka hana su su bida sai ka ji sana zagin wanda suka hana su aikata wannan abun a can Saudiya suna ga sun kare su daga masoyinsu su ba haka su kuma ba haka nan bane sun kare su ne daga abkawa a cikin shirka shi yasa wallahi da dama daga cikin mutanen suna zuwa aikin hajjin ne kawai wanda ke zamana nan ya fi su wallahi to kaje ɗakin Allah kaje ziyara kabarin manzon Allah kuma kana roƙon shi kuma bayan Allah mushriki cikin masallacin manzon Allah kenan shine wanda roƙon manzon Allah shirka ne kafirci ne Allah ya hana manzon Allah ma ya hana wasu ma wallahi dan batan basira idan suka je can shehu suke ruku kai ka ce shehu ma binne yake a cikin wurin kaga wannan duka banna ce da lalaci da bata lokaci da abinda suke cewa bana wai an yi maulidi a madina haka suke ta yadawa cikin facebook a cikin whatsapp ban gane an yi maulidi a yau an yi maulidi a madina sai me ba a shan taba madina ba mazinata madina ba barayi ba bayan fonnai can shi kenan sai ya halatta cikin sauran kasashen duniya madina da makka ba dalili ba ne ba ina fata an gane dalili shine qur'ani da hadisi kawai saboda makka ana sabo ko ba sabo can ana sabo mutanen mu daga na akwai wanda takanas za su je don su yi karuwanci maka ko babu to shi kenan da abin da aka yi maka da madina sai zan halala sauran kasashen waje ba gaskiya ba ne kawai addini qur'ani da hadisi kowa ya saba musu ba roma da kuma wane ne duk da ina yake in ya saba ma daidai kawai sai mu sai mu wasi da aike shi mu zo mu roki qur'ani mu riki qur'ani da hadisi ina fatan mun gane ko da dai an yi bale ma mafi yawa sun yada cewa ƙarya ce ba a yi ba mutanen mu ne suka haɗu ya su ya su wanda dama yan bid'a ne a nan da suka yi aikin hajji sai suka yi aikin umara sai suka ringa nuna wa cikin wayoyi cewa ga sana ana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga wannan munafici ne da kokarin yada majahilai wani abu dan su ribaci zukatansu ya kuma ba su ba da a ce ma 'yan makka da shugabanninsu da kuma zo sai maulidi wallahi mu za mu maulidi ba saboda ba karanta da mu maulidi ba ba karanta da mu maulidi ba kuma wane ne babu a makka waye babu a madina duk wani mabannaci da kasa akwai shi wajen mu can akwai balma a shad su abu jahal din ina saka rayu eh su abu jahal su wani wane ne duk 'yan makka ne yau su suka kowar mazala daga makka ko madina ba 'yan makka ba ne ba makka ba duk in kashi mutum na cewa ai makka na kana neman tafkekin jahili shine kawai mayan jahili wanda da an yabe ci ai makka ma ana yi makka na yi wai makka na ganan makka ba dalili ba ce makka na abubuwa da dama bokaye da komi akwai su can mala ce lakinnahum la yaqdirun ala al-usul ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam sai dai yan bid'a mafi yawa ba su isa ba su samun dama na isa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna qabrahu fi baitihi saboda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin shi yake ɗakin Aisha ba a cikin masallacin bai yake sakankanin shi da masallaci akwai bango biyu kuma ba ka iya fuskantar shi yayin da kake sallah an kare ba daidai alƙibla ba mai walaisa fil masjid makabar masallacin nashi ba a cikin masallaci yake ba a cikin ɗakin kuma kabar nashi ba a masallaci yake ba a cikin ɗakin Aisha yake wa huwa muhutun bil jidran bil jidran tare da cewa kuma kabarin an kewaye shi da bangwaye kama qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah fi nuniyatihi kama da ibn al-qayyim yake cewa a cikin littafin shi nuniya fastajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati al-jidran sai Allah subhanahu wa ta'ala ko Ubangijin halittu gaba ɗaya karɓi addu'an manzan shi sai kewaye shi da bangwaye guda uku ga bangon ɗakin Aisha ga bangwaye guda biyu da aka yi don a kare sharrin ‘yan bid'a da masharkai game da masallacin game da kabar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin kiran sallah biyu. Sai babi na gaba ko?
في بيان حكم تعظيم التماثيل والرسم التذكارية. التماثيل جمع تمثال وهو صورة مجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح.
أو غيرهما مما فيه روح أو غيرهما مما فيه روح. والرسم في الأصل العلم وأحجار كان المشركون يذبحون للأديان كلاسعين أو معصم على صورهم معظم على صورهم أو معصم معظم معظم mm.
أو معصم على صورهم nan muka zo daidai kenan ko ƙarshen wannan babin wanda malam ya kafa wanda ke bayanin bayani game da haramci na gabatar da kyaututtuka da ake yi a wurin da aka tsara don ziyara wanda Allah da manzan shi su tsara su ba yana duk wani wuri da za ka je a ce ga wata itaciya ga wani dutse ga wani bango ga wani sau da aka gani cewa abin hanje akwai wani albarka ko abin da aka gama- a- a- ke kama da haka mutum ya ɗauki kanshi ya kai wurin ya kai kyaututtuka don girmama wannan wurin haramun ne abin ya shafi wani bishiya ne ko kabari ne ko wani abin da ake kudurta cewa abin yana da wani amfani wannan shine karshen babin kenan sai babin da ke bayani game da hukuncin malace fi bayani hukumi ta'zimi tamathil wan nusb tadhkariya wannan babin zai yi bayani game da abin da ya shayi hukuncin girmama gumaka da kuma an-nusb at-tadhkariya hotanni ko kuma gumaka ko butun-butun da za a yi dan saboda tuna da mala ce attamathil jam'u timthal idan aka ce attamathil jam'i ne na timthal wanda ana nihin gumki attamathilu gumaka wa huwa suratul mujassama ala shakli insanin aw hayawanin أو غيرهما مما فيه روح wanda abin da ake ce ma gumki shine sura da za a yi wadda kuma sura a yi ta da gangar jiki akan shakalin mutum ko wata dabba ko abin da ke kama da su na daga cikin ababen da suke da rai wannan shi ake ce ma gumki da za ka zo ka yi butun-butun na mutum ka yi wani gunki ka yi shi da suran mutum ko ka yi shi da sura ta tsuntsu ko wani dabba daga cikin dabbobin da suna da rayuwa an sani wannan shi ne ake ce ma gunki ba sai na mutum ba ina fatan mun gane ko akuya ka zo ka yi ta sunanta me gunki idan ka zo ka yi tsuntsu shi ma sunan shi me gunki yawwa wa nusubu fil asal abinda ake ce ma an nusub a asali shine al'alam alama wa ahjar da duwatsu kana al-mushrikuna yadhbahuna li ihya'i dhikra za'imin aw mu'azzimin ala suwarihim wanda da mushrikai sun kasance suna yanka a daidai wuraren wannan duwatsun ko kuma alamomin ba dan kuma ba dan tina ko raya tuna wani wani babba ko wani abin girmamawa a wurinsu su wanda ya riga ya mutu ko kuma labarin shi wuce sai zo su yi su akan surorinsu misali wani mutum ya mutu a wurinsu abin girmamawa sarki ne malami ne wani mai matsayi ne sai zo su yi hoton shi na gunki idan aka hoton shi na gunki sai a dinga zauwa a wurin duk shekara ana yanka don tuna wannan mutumin da ya mutu malace wa laqad hadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min taswir zawatil arwah hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi yayi hani na suranta dabbobi ma'abota rai tun daga mutum da sauran dabbobi gaba daya wala siyama taswirul mu'azzimin min al-bashar malaci balle ma suranta masu girma masu daraja daga cikin mutane kada ku yi hoto na babban mutum abin girmamawa a wurinku sa'un hoto irin na takadda ko kuma hoto irin na gunki da za a irin shi kal ulama kaman malamai wal muluk da kuma sarakuna wal ubbat da masu yawan bautar Allah wal qada da kuma jagorori wal ru'asa da shugabanni sawa'un kana hada taswir an tariq rasm as-sura ala lawhatin aw waraqatin aw jidarin aw thawb malaci duk guda ne hukuncin haramun ne sura an yi ta ne ta hanyar zane ko kuma an yi ta ne a wani allo ko kuma an yi ta ne akan bango ko riga da ake sawa wannan duk hukuncin su guda haramun aw an tariq iltiqati bil alati bil alati ad-daw'iyya an tariq iltiqat bil alati ad-daw'iyya al-ma'rufa fi hadha az-zaman ko kuma an yi amfani ne da ala ta zamani da akan ɗauke hoto da ita a cikin wannan zamani namu kamera foto kenan ko kuma salula ko abin da ke kama da haka duk hukuncin su guda male ce haramun aw an tariqin nahti ko kuma an yi su ne ta hanyar sassaƙawa wa bina sura ala hay'ati timthal da kuma gina hoto da za a yi ko sura a kan tsarin gunki wani hannabi sallallahu alaihi wasallam an ta'aliƙa suwari alal judrani wa nahwiha kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana laka hotanni akan bango ko abin da ke kama da haka laka hoto a cikin bango cikin daki ko kuma kan hanya ko wani plaka ko abin da ke kama da haka ayi hoto a kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka وعن نصب التماثيل da kuma kafa gumaka wa minha an-nusb at-tadhkariya na daga cikin abin da manzo Allah ya hana shine kafa gumaka ko hutanni dan tuna da ko tuna wasu, wasu mutane da labarin sai rage shuci lianna dhalika wasilatun ila shirk saboda yin haka tsani ne da hanya zuwa ga shirka ina fatan mun gane tsani ne da hanyar da za ta iya kai mutane zuwa ga shirka yau mutane da dama sun hallaka sun fada cikin shirka a dalilin mi hoto hoton shehu ko hoton wani wali da ake girmamawa ake karramawa a dalilin shi sun fada cikin shirka za su su kawo hoton nan a cikin gidansu ko cikin ɗakinsu ko akan dabba ko mutum ya rataya yana mai ƙudurin cewa wannan foton yakan kawo amfani ko ya iji cuta wanda kaga babu mai kawo amfani ko ya iji cuta sai wa sai Allah subhanahu wataala shi yasa kaga yace ma mafi hadari daga cikin wannan hotannin hotannin mutanen da ake girmamawa kaman malamai ko su masu ibada wadhalika annahu kana fi qaumi nuhin rijalun salihun malaci hakan ya kasance saboda da a cikin mutanen annabi nuh akwai su mutane nagartattu salihan bayi waliyai falamma matu hazina alaihim qaumuhum lokacin da suka mutu sai mutanensu suka nuna bakin ciki da damuwa akan mutuwarsu fa'auha ilahimu shaitan sai shaidan ya musu wahayi an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba ku je daidai majalisar da suka saba zama yau da gobe ku kafa gumaka nasu wasammuha bi asma'ihim idan kuma kun kafa gumakan nasu ku dinga ambaton wannan gumakan da sunayensu su malaman fafa'alu wa lam tu'bad suka aikata hakan amma ba a bauta ma wannan gumakan ba a wannan lokacin kaga suna da mutanen da suna girmama su waliye ne shehune ne da suka mutu suka samu kansu cikin takura da damuwa sai suka yi gumakansu daidai majalisun wane da inda yake karatu da inda yake ibada sai a zo a yi gunke shi wanga ma a je a yi gunke shi wanga ma a je a yi gunke shi ba dan komai ba dan idan sun gansu sai su tana da su tana irin kokari da hidima da suke ma addini su ma sai su tuna su dinga hidima da kokari a cikin addini wannan shine hadafi na farko da yasa suka yi wannan gumaka kuma a wannan lokacin ba a bauta ma gumakan nan ba an tsaya akan wannan hadafin nan idan an gansu a tuna Allah sai a bauta ma Allah saboda mutane ne wanda an san su da ibada da zuhudu da gudun duniya amma yau da gobe malace hatta idza halaka ulaika ya zuwa lokacin da waɗannan da suke da wannan hadafin suka mutu wa nusiyal ilm kuma aka manta da ilimi ubidat sai aka bauta musu kuma bayan Allah kaga kenan hadafin mutanen annabi no ba mummunan hadafi bane hadafi ne mai kyau bari mu yi guma kansu dan idan mun gani su tanatar su tanatar da mu ubangiji mu yawaita bauta haka suka yi tai suna yi suna yi suna yi har suka mutu wanda suka san wannan al'amarin aka manta da karatu da ilimi wanda suka biyo bayan sai suka rike su alloli kuma bayan Allah walamma ba'atha Allahu nabiyahu nuhan alaihim alaihi salam yanha an shirki alladhi hasala bi sabbi tilka as-suwar allati nusibat imtana'a qaumuhu min qabuli da'awatihi lokacin da Allah ya turo annabi nuh alaihi salam dan ya hana mutanen shi ko yana mai hana mutanen shi game da wannan shirkar da ta faru ta sababin wannan gumakan sai suka ƙi su karɓi wannan kira da yake musu wa asarru ala ibadati tilka suwarin mansuba suka nace akan bauta ma wannan gumakan da aka kafa allati tahawwalat ila authan wanda suka jirkita zuwa ga ababen bauta kuma bayan Allah shi yasa Allah ke bada labarin a cikin alkur'ani na mai cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan sunayen da kuka ji sunayen mutanen kirki ne wasu waliyan Allah ne da aka yi a zamanin su su ne da suka mutu suka yi goma kansu dan kawai su tunatar da su bauta Allah su ringa bauta da suka mutu masu wannan hadafin wanda suka biyo bayansu sai suka ɗauka ashe waɗannan ne allolin da ake bauta kuma bayan Allah sai suka dinga bautarsu sababin haka Allah ya turo annabi Nuh dan ya gargaɗe su game da wannan aiki da suke aikatawa na shirka sai suka ƙi su bari suka yi majunan su ma wasiya suka ce la tadharunna alihatakum kada ku yarda ku bar allolinku game da abin da annabi Nuhu ke kiran ku na bauta Allah shi kare wala tadharunna waddan kar ku bar wadd ku daina kar ku bar bautar shi wala ko wala tadharunna waddan wala suwa'an haka kada ku bar suwa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra mutanen nan kar ku yarda ku bar su ku koma zuwa ga da'awa annabi Nuhu na cewa abota ma Allah shi kare malaci wa hadhihi asma'ur rijal alladhina suwirat lahum tilka suwar wannan sune sunayen mazajen da aka kafa gumakansu ala ashkalihim akan surorinsu ihya alli dhikriyatihim wa ta'ziman lahum an yi haka nan dan raya tuna su da kuma girmama su kaga hadafi mai kyau su aka yi abu don raya tuna su idan aka zo a tuna su kuma a girmama su hakan sai yasa aka koma ana mi ana bauta musu shi yasa kaga ya hadarin gumki kenan ka zo ka aje wani gumki cikin gida cikin ɗakin ka a matsayin ado bale man ka aje shi daidai inda kake sallah kai kadai ke ɗakin ka yau da gobe nan kake sallah nan kake addu'a nan kake komi wanda suka taso daga cikin ‘ya'yanka sai su fuskanci wannan abin ne idan matsaloli suka same kake sa shugaba kana roƙon shi kuma bayan Allah su ma zai zo suna bauta mishi wanda kai ba hadafinka ba ne haka ina fata mun gane shi yasa ka kai wani abu girmama kabari da yi mishi kubbare ko abin da ke kama da cikin makabarta shi ke jawo shirka kuma bayan Allah kana zuwa ka iske shi da girma sai ka fuskanci cewa tunda ya fi sauran kabarran girma da faɗi da suna da ado yana da wani sirri da sauran makwantan basu da shi hakan zai sa ka dinga roƙon shi kana kafirci kana shirka kuma bayan Allah lokaci yayi ko ina ganin zamu dakata kenan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi